الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 28 ga watan zulqa'ada ga watan zulhijja shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabira kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata tambaya ta farko ɗan uwa ke cewa menene hukuncin cin abinci da janaba cin abinci da janaba matsayinsa halak ne illa kasancewar kamar yadda malamai suka tafi an so idan mutum yana da janaba idan zai ci abinci ko zai sha abin sha to ya yi arwalla kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunanta mana mutumin da yake nihin ya yi bacci da janaba sai idan ya tashi ya yi wanka to ba a buƙatar ya kwanta face sai ya yi arwalla kamar yadda aisha Allah ikara mata yadda an mata tambaya shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kwana da janaba ta ce kwarai amma baya kwantawa sai ya yi arwalla domin yin wannan arwalla wato tana sauƙaƙa ita wannan janaba amma ba tana ɗauke ta bane ba gaba ɗaya don haka akan wannan hadisi malamai sai suka kiyasta cewa mutumin da yake nihin ya ci abinci ko ya sha abin sha alhali yana da janaba to an so ya yi arwalla tambaya ta biyu dan uwa yake cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa a cikin addu'a idan ya gama addu'a yaya yake da hannun amsar tambayar ka sauke su yake kamar yadda kafin ya daga ya yi addu'a domin hadisin da ya zo na cewa إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ثم لا لا تردوها حتى تمسحوا بها وجوهكم أو كما قال أو رواية سيكي شوى فإن الله جائل البركة فيها وإذا كنت هنوكم kun yi addu'a yake cewa iza sa'altumullaha fas'aluhu bi buquni akuffikum in za ku roki ubangijinku ku roke shi da cikin tafinku kada ku roke shi wato da baiban hannu sai yake cewa sannan in kun gama kar ku sauke hannun sai idan kun shafi fuskokinku domin Allah yana sanya albarka a cikin tafinku wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam don haka kada ka rudu wato da hassanawar da ibn hajar allah ya ji kansa yama hadisin a cikin bulugul maram da kuma yanda al'imamu suyudi ya kyautata danganansa a cikin littafinsa mai suna aljami'ul kabir don haka wanda ya sharhin jami'ul kabir mai suna faidul kabir shine hafizul munawi sai yake cewa ya yi mamakin yanda wato al'imamu suyudi ya kyautata danganan hadisin tare da cewa a sanadin hadisin akwai marwaita waɗanda suke mashahi ba a san su ba ba a san ko su ne ne shi kuma duk wanda ba a san shi ba in ma an jahilci ainihinsa ko an jahilci halinsa to wannan matsayin duk marwaicin da aka samu a cikin sanadin hadisi wanda aka jahilci ainihinsa wane ne ko aka jahilci halinsa an san shi amma ba a san halin shi ba ta yane ne ba a san halin shi ba babu wani yabo na wani malamin hadisi akan shi balantana fallasa to wannan hadisi matsayinsa da'ifi ne baya halatta a kafa hujja da shi don haka hadisi na daga hannu a cikin addu'a hadisi ne mutawatir sama da sahabi ɗari suka rawaito cewa muzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na daga hannunsa a cikin addu'a amma babu wanda ya ce idan ya gama muzan Allah yana shafar fuska da hannuwarsa an gane ko don haka shi a alhafizul munawi sai yake cewa wanda ya fi tsabar jahilci da wauta ya ce sai ma wanda zai shafa a kirji saboda su waɗanda suke shafawa a kirji wani ne ne hujjar ku domin babu ma dalilin da ya ce fa a shafa a kirjin wata hujja ce ta ra'ayinsu da son zuciya menene yasa kuke shafawa a kirji ba ku shafawa a fuska wai suka ce domin hasken addu'a idan kana shafawa a fuska wato yana makautar da mutum shin albarka ta taba janyo matsala to don haka kasancewar kwata-kwata shafawa a fuska bayan mutum ya daga hannunsa wannan ba karantarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wace wanda yake buƙatar ƙarin bayani akan wannan matsala yakan iya komawa cikin irwa galil wanda littafi ne wanda shek nasir albani ya yi takarijin hadisai wato na littafin da ake kiran shi da suna manarus sabil wanda shi manarus sabil ainihinsa shi kuma sharhi ne na littafin da ake kiran shi addalil to don haka a nan wato ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala duka ya tattara wato galibin hanyoyin hadisa babu daidai da hadisi ɗaya wanda ya inganta wanda zai iya zama hujja akan shafar fuska a cikin addu'a don haka dai a takaice abin da yake sunna in ka ɗaga hannunka ka gama addu'a sai ka ajiye su tambaya ta uku ɗan uwa yake cewa wai haka ne haramun ne cewa baya halatta mace ta yada asirin da yake tsakaninta da mijinta akwai yada asirin da yake haramun akwai wanda yake abin kyama kenan wanda bai kai ba matsayin haramun wanda yake haramun mace ta fito ta faɗa sirrin da yake tsakaninta da mijinta shine sirri wanda yake na bangaren saduwa an gane ko duk abin da yake gudana tsakanin ma'aurata to wannan haramun ne kai ka fito ka faɗa ko ita ta fito ta faɗa sai dai in al'amari ya kama ban makawa lokacin da aka samu wata jayayya da wata hayaniya a gaban alkali to a nan larura ce za ta iya halitta wato a ɗan bayyana wani abu an gane shi ma kuma jirwayi da kaman wanka ya dace a yi a bayyana masa in har bayan da za a yi a katse wannan rigima dole sai ta bayan ta hanyar bayanin abin da ya gudana wannan kuma sai ka ɗauko ƙa'idar addarura tutubihul mahadurat amma haka kawai don jin daɗi ka ba da labarin abin da yake gudana tsakaninka da iyalinka na saduwa ko ita ta ba da wannan haramu ne abin da ya shafi kuma matsaloli irin na cikin gida na tsakaninka da ita kun samu rashin zuttuwa wannan bayyada cewa ita ta je ta faɗa ma wasu ko kai ka je ka faɗa ma wasu don abin da ya samu na matsala abin da ake bukata ku yi ƙoƙarin warware wannan matsala tsakankaninku domin ba wasu labari dangane da matsalolin da ke gudana a cikin gida akwai wato illar da take biyo baya wanda ka ba shi labarin ga matsalar da take tsakaninka da iyalinka in masoyinka ne ka jefa damuwa a cikin zuciyarsa idan kuma makiyinka ne to ka masa abin da yake da bukata na murna da farin ciki har ma zai iya kokarin soka maka wani ra'ayi ra'ayin da zai kawo wargajewar gidan gaba daya an gane to wannan ba za ka iya cewa ba haramun ne sai dai ka ce abu ne wanda yake abin kyama darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajj mun gama wato bayani akan babi na 92 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na umrarsa da yi daga dawan da ake kiran shi da suna jirana wanda shi wannan wato dawa wanda ake kiran shi da sunan jirana wato yana tsakankanin birnin makka da ba'if illa kasancewar ya fi kusa wato da birnin makka an gane ko wanda kasancewar a nan jirana lokacin da aka zo aka yada zango muharrish alka'abi Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare wato ya fita daga rana halin yana mai nihin umra fadakhala makkata laila laila wato a cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin makka faqaba umrata manzon Allah ya gama umrarsa ثم خرج عن ليلته sannan kuma a cikin daren wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito fa asbaha bil jiranati kaba'it manzon Allah ya wayi gari a nan jirana kamar a nan ya kwana an gane ko cikin dare manzon Allah ya lauta daga jirana ya ɗauki harami ya shiga birnin makka ya je ya yi umra sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya fito ya dawo nan shi irana kamar a nan ya kwana to don haka sai yake cewa falamma zalati shamsu a lokacin da rana ta gushe min algat a washe gari kharaja min badin sarif wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita daga cikin wato kwari na sarif sarif shi ma sunan wuri ne wanda yake kan wato tsakanin kenan hanyar makka wato da madina shine yace hatta ja'a ma ad-dariq wato dariqi jam'in bi badin sarif wato har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da hanya manzon Allah ya zo hanyar wato musdalifa wadda take nan kenan cikin wannan kwari wanda yake na sarif shine yace fa min ajali zalika khafiyat umratuhu ala nas saboda haka wato umrarsa wannan ta koyu ga jama'a mafi yawan jama'a ba su san da cewa a wannan shekara a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya je yayi umra shi kuma wannan lokacin da manzon Allah ya raba ganima ta Hunayn ne a nan je rana yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أمرة رجب قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن كريب الحمداني قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن حبيب بن أبي ثابت عن أروى وابن الزبير أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما fi ayyi shaharin itamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فقال في رجب قال فقالت عائشة رضي الله عنها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه تعني ابن عمر رضي الله عنهما وما اعتمر رسول وما اعتمر في شهر رجب قط قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمدا يعني ابن إسماعيل البخاري يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أروة بن الزبير قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور هو بن المؤتمر عن مجاهد هو بن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة إهداهن في رجب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na yin umra a cikin watan Rajab. shi ne a nan malam ya shigo da hadisin urwa ibn zubair Allah ya kara musu Allah ya kara musu Allah ya ji kansa ke cewa an tambayi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda fi ayi shahrin itamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi a wane wata ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi umra wanda bayani ya gabata a darasinmu na jiya sahabbai ba su da aiki illa bin diddigin duk abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa musamman abin da ya shafi ibada ba don komai bakwa wato don yin koyi da shi dan shi mumini ba shi da wani mudibi abin koyi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce da mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira dan haka alamar imani mutum ya ringa tambayar yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi domin nayi to haka anan shine suke tambaya suke tambayar abdullahi dan umar wai a wani wata maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya umra faƙala sai ibn umar ya ce da mai tambaya fi rajab ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin watan rajab ya yi umra ƙala sai ibn umar ƙala sai wato shi urwa ya ce faƙalat aisha radiyallahu anha aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce ma'atamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa wa huwa ma'a ta anibna umar wato aisha ta ce wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin umra daga cikin umrarsa gaba ɗaya wadda ya a rayuwarsa face ibnu umar yana tare da shi an gane ko duk umrar da manzon Allah ya yi daman umra hudu ce ya yi kacal kamar yadda bayani zai zo nan gaba a nan ba muna nihin kacal wato ta fuskar kankantawa a a ta fuskar lissafi kenan so hudu ne manzon Allah ya yi umra bayan Allah ya turo auna a rayuwarsa to shine a nan sai take cewa wa ma'atamara fi shahri rajabin qab ta ce da ɗai maza Allah sallallahu Alaihi wasallama bai taɓa yin umra wato a cikin watan raja wannan gaba da aisha ta ce ma'atamara rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama illa wa huwa ma'a wato manzan Allah da ɗai bai taɓa yin umra face ibn umar yana tare da shi wannan kenan tana faɗa ne ta fuskar kai gaya da matuƙa a wajen mantawa da shi ibn umar yayi a nan kuma sai ta ce wa ma'atamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi shahari rajabin qab ta ce da ɗai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato a cikin wata na rajab manzan Allah bai taɓa yin umra kuma lokacin da ita aisha take maganar ibn umar yana halarci bai ce i balantana a'a hausawa ku muka ce shiru wato yarda ne an gane ko don haka shi ibn umar wato ya manta ko kuma yana shakka yana kai kawo akan haka tare da cewa kamar yadda hadisin yake cikin sahihul bukhari ta hanyar wato shi mujahid ibn jabr Allah ya ji kansa ke cewa ni da urwa ibn zubair mun shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga maka abdullahi dan umar a zaune ya jinginu da ɗakin aisha daman ƙofar ɗakin aisha na gab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin daga cikin gidan aisha gidan wannan cikin masallaci kawai za ka hudu an gane ko sai yake cewa wa iza unasun yusalluna fil masjidi salatat duha sai ga wasu jama'a a cikin masallacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna sallan wallaha qala sai yake cewa fa sa'alnahu an salatihim sai muka tambayi ibnu umar dangane da wannan sallah da su jama'a suke yi faƙada sai ya ce bidi'a ya ce wannan ai bidi'a ce an gane ko wannan bidi'a ce tare da cewa uzurin da malamai suka ba ibnu umar dangane da yin hukunci akan cewa sallar wallaha sallar wannan matsayinta bidi'a ne tana iya yiwa hadisin bai cin masa ba kuma takan iya yiwuwa waɗannan da suke yin sallar abin da yake nihi da bid'a da suka kawo ta masallaci saboda sallar wallaha sallah ce ta nafila wanda ita kuma sallah ta nafila abin da ake bukata mutum ya yi ta a gida kuma yakan iya yiwuwa sallar na wannan wallaha da suke yin ta suna yin ta ne a matsayin jami har ma akwai hadisi wanda ibnu umar yake jifansu da tsakuwa ثم قال له سنن واتو مجاهد سيتي مسا كم اتمر النبي صلى الله عليه وسلم سنو من زان الله صلى الله عليه وسلم يي عمره رايوسا قال سي ابن عمر يتي أربعون manzon Allah ya yi umra wato umran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa gaba daya wato hudu ce sai ya ce ihdahunna fi rajabin ɗaya daga cikinsu wato a cikin watan rajab fakarihina an na rudda alaihi ladabi kenan na ɗalibai ga malami saboda ibn umar malaminsu ne ya ce sai muka yi kyamar wato mu maida masa martani amma mu muna da masaniya muna da tabbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin umra a cikin watan rajab qala sai mujahid ya ce wa sami'ina istinana aishata ummil mu'minina fil hujra yace sai muka ji wato shine karin yin aswaki na Aisha Allah ya kara mata yadda an gane ko muka ji me yanda take go wannan iccen aswaki ma'ana karin yin aswakinta saboda a jingine da ɗakin ta suke za su iya shi faƙala urwa urwa sai ce ya umma ya ummal mu'minin urwa sai yake cewa ya ke uwar muminai an gane ko a farko ya ce ya umma ya ce ya ke babata saboda aisha matsayin baba ce ga urwa ibn zubair domin urwa ɗan yayar aisha ne asma'u bintu abubakar allah ya kara mata yadda shi ne sai ya ce ya umar mumini ya ke uwar muminai ala tasma'i na ma ya kulu abu abdurrahman shin yanzu ba kya jin abin da abu abdurrahman ke faɗa abu abdurrahman kinaya ce ta abdullahi ɗan umar qalat aisha sai take cewa ma ya ƙul me yake faɗa waƙa a bakin me ita kenan ta fi daɗi kenan ta ji abin da ya faɗa an gane ku domin su a gaban su aka yi ƙada sai ya ce ya ƙulu ai ibnu umar na faɗa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama itamara arba'a umarat wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi umra umra su hudu ko kuma takan iya yiwuwa aisha ta ji a lokacin da ibnu umar yake faɗa amma me yasa ta koma tambayar urwa domin ta ƙara ƙarfafa labarin kamar yadda ta ji kenan don kar ya zamanto a samu saɓanin yadda ta ji ihdahunna fi rajab ibnu umar yace ɗaya daga cikin su wato a cikin watan rajab faqalat aisha sai ta ce yarhamullahu aba abdurrahman Allah ya ji kan wato ibnu umar ma atamara umratan illa wa huwa shahid wa ma atamara fi rajabin qab tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin umra umra da dai face ibnu umar na tare da shi ta ce kuma da ɗai manzan Allah bai taɓa yin umra a cikin watan rajab an gane ko don haka a nan kasancewar shi ibnu umar ya ja bakinsa da ya kyale bai ce ba i balanta na a'a don haka kenan ya manta ko kuma yana da shakka akan haka don haka a nan karka fahimci kenan yin umra a cikin watan rajab tana da wata fadala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba umra su da dai a cikin watan rajab to yakan iya zamantowa laifi yin umra a cikin rajab ba laifi bane ba domin almawaqitu zamaniya lil umra kamar yadda malamai suka faɗa shine jami'u ayyamis sana dukkan kwanukan shekara ran da kake da dama kana iya zuwa ka je kai umra illa kawai wasu 'yan kwanuka kwanukan mina sha ɗaya sha biyu sha uku su ne malamai suka karhanta ga wanda ke aikin hajji ya je ya yi umra a cikin waɗannan kwanuka don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai dai yi umra ba a cikin watan rajab kenan umrarsa gaba ɗaya a cikin watan zulƙa'ada ya yi daman umra hudu manzan Allah ya yi uku a cikin watan zulƙa'ada ɗaya kuma umrarsa ce wanda ya yi tare da hajji domin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama kira ne ya yi. al'imamu turmizi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce kuma hadisi ne wanda yake zare amma garaba wadda take nisibiya babu ma ja a fi umrati zilqa'ada قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي الكوفي عن إسرائيل عن إسرائيل هو ابن هو ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء هو ابن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin umra a cikin watan zulqa'ada albara'u ibn azib Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam itamara fi zulqa'ada manzon Allah ya yi umra a cikin watan zulqa'ada an gane ko bayani ya gabata kenan umrarsa gaba daya a cikin watan zulqa'ada yayi kawai illa umra daya daya wadda yi tare da hajjinsa don haka anan kenan mutum idan yana da dama ana buƙatar ya je ya yi umra a cikin watan zulka'ada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kenan don yin koyi da shi amma bayani zai zo nan gaba a wani wata ne yin umra ya fi dacewa saboda shi a cikin zulka'adar manzon Allah ya yi amma bai bayyana mana ba ga fadalar da ake samu ga duk wanda ya umra a cikin watan zulka'ada al'imamu turmizi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacci domin hadisin na cikin sahihai ko kuma ce domin yana cikin sahihul bukhari malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wanda hadisin zai iya zama a ƙarƙashin baba babu ma ja a fi umrati ramadan قال حدثنا ندر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن مع... عن ابن أم معكل عن أم معكل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجا قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى ويقال هرم بن خنبش قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش وقال داود الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش ووهب الصح قال وحديث أم معكل رضي الله عنها حديث حسن غريب من هذا الوجه وقال أحمد هو ابن محمد ابن حنبل وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهويا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرة في رمضان تعدل حجا قال إسحاق يعني ابن إبراهيم معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن wannan marwaci na farko nadir ne ba nasir ba ko? nasir to kenan kuskure ne aka samu nasir ibn adi wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadlar yin umra a cikin watan Ramadan. Ummu ma'aƙil Allah ƙara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umratun fi Ramadan ta adilu hajja wato umra a cikin wata na Ramadan wato tana daidai da hajji ma'ana duk mutumin da Allah ya masa dace game da yin umra a cikin ramadan to wannan umra ta shi daidai da hajji take kamar yadda yake cikin wani hadisi ingantacce wanda akwai wata mata daga cikin mutanen madina wadda ake kiranta da suna ummu sinan wanda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga hajji sai ya hadu da ita manzon Allah yake tambayar ta me ya hana ki je ki hajji tare da mu tace ya rasulullahi me gidana a rayuwarsa bai mallaki komai face raƙumma biyu ɗaya ya hau ya je ya yi hajji tare da kai ɗaya ku a kansa muke ɗauko ruwa manzo Allah ya ce to abinda nake so da ke idan Ramadan ya zo ki yi kokari ki je ki yi umra manzo Allah ya ce domin yin umra a cikin Ramadan daidai take da hajji tare da ni a wacce riwaya ya ce ta'adilu hajjatan mai au kama qala yin umra a cikin Ramadan manzo Allah ya ce daidai take da yin hajji tare da ni wato don haka wannan hadisi da shi hadisin ummu sinan abinda suke tabbatarwa inda dama watan da aka fi bukatar aje a yi umra a cikinsa shine watan ramadan saboda ta yi fabala a cikin wannan wata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bayyana mana a cikin wannan hadisi ƙarin bayani akan ma'anar tana daidai da hajji zai zo a nan ƙarshen babin kamar yadda malam ya bayyana mana menene ma'anar shine malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan abbas da jabir ibn abdullahi al-ansari da abu huraira da anas dan malik da wahab ibn khambash allah yadda da su wanda kowane hadisin zai iya zama a ƙarƙashin baba malam ke cewa wa yuqalu haram ibn khambash wannan marwaici ana fadar cewa sunansa haram ibn khambash kamar yadda wasu malamai suke fada bayan wato da jabir su kuma riwayarsu daga al'imam ash-sha'abi shine amir ibn shirahil iya abinda suka tabbatar da sunan shi wahab ibn khambash kenan bayan da shi da jabir amma jabir anan karka fahimci jabir sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko saboda shi al-imam sha'abi tabi'i ne shine sai ya ce an wahab an wahab ibn khambash wato daga wahab wato ibn khambash kenan maimakon can da ya ce wa yuqalu haram ibn khambash don haka sai ya ce dawud shi kuma al'audi riwayarsa daga al'imamu sha'abi shi kuma sai ya ce ana haram ibn khambash wato daga haram ibn khambash kenan anan an samu saɓani dangane da tantance sunan shi wannan marwaici su waɗannan bayan da shi da jabir riwayarsu daga malamin al'imamu sha'abi abinda ya faɗa cewa wahab ibn khambash shi kuma dawud al'audi sai ya ce haram ibn kambash shin mutum ɗaya zai iya kada mutum biyu kuma tare da cewa kowanne daga cikinsu mai ƙarfi ne in aka samu amintacce ɗaya ya saba ma amintattu biyu to ya fi dacewa a jingina ma kuskure amintacce guda an gane ko? don haka malam sai ya ce wa wahab ya ce asa kenan cewa wahab ibn khambash maimakon haram ibn khambash ya ce asaku shi ne ya fi inganci game da kenan sunan wannan marwaici malam ke cewa hadisin ummu ma'akil hadisi ne kyaukyawa kuma hadisi ne gari wato ta wannan fuska garaba wadda take nisbiya malam ke cewa al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim suka faɗa cewa ya tabbata daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam anna umratan fi ramadan ta adilu hajja lalle umra a cikin watan ramadan daidai da hajji take ishaq ibn ibrahim ke cewa ma'ana hazal hadisi ma'anar wannan hadisi da manzon allah ya ce umra a cikin ramadan tana daidai da hajji ya ce mislu ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala manzon Allah ya ce man qara'a qul huwallahu ahad duk mutumin da ya karanta qul huwallahu ahad faqad qara'a sulusal qur'an tabbas ya karanta kashi ɗaya daga cikin ukun alqur'ani an gane ko misl anan bi ma'ana shibe abu yakan iya yin kama kamar yadda a hausa yake cewa kama da wane ba ta wane kukan iya kamantacceniya amma ba yadda za a yi ku zamanto tamka da tamka ta kowace fuska an ce umra daidai da hajji take a cikin ramadan amma kar ka fahimci cewa daidai da hajji take ta kowace fuska in ka je ka yi umra a cikin ramadan ka ce ka sauke faradi an gane ko ko kuma daman ka ci ma Allah alwashin in wata bukatar ka ta biya sai ka je kayi hajji ka fake da yin umra a cikin ramadan ka ce ka sauke alwashin da ka ci ma kanka don yin umra a cikin ramadan tare da cewa daidai da hajji take ba ta sauke faradi kuma ba ta sauke abin da kama kanka na addawar an gane ko? don haka kenan a nan me yasa ishaq ibn ibrahim ya fassara mana wannan hadisi ya kamanta mana shi da wannan hadisi wanda maza Allah ya ce wanda ya karanta kul huwallahu ahad tabbas ya karanta kashi ɗaya daga cikin uku alkur'ani an gane ko ba ɗaya ba ne ba mutumin da ya karanta izihi ashirin da wanda ya karanta kul huwallahu bayan da za a yi su daidaita an gane kuma zan Allah ya kamanta amma ba yana nihi ba ta kowane fuska ɗaya suke don haka da irin wannan ne wasu suke fakewa ta hanyar tsubbu da wurwuru sai a ce za a ma mutum sauka dari ko za a maka sauka dubu a fi sabilillahi hankalin kai baka alkur'ani fa ba kayan wasa bane ba kuma ba wanda ya san alkur'ani ba kayan wasa bane sai wanda suka san menene alkur'ani sauka ɗaya in kai ta alkur'ani sai ka ji a jikinka in ma ka yi ta a cikin to mutum sai ya zo ya ce wai zai ma wai sauka dare shin bai da wani aiki yini da dare kawai sai karatun alkur'an tare da cewa wanda zai ce maka zai maka sauka dare za ka gan shi duk wasu aikace aikace da wasu shagalce shagalce duk da shi ake yi don haka yin ka amshi kudin mutane cewa za ka sauke musu alkur'ani ka karanta kulhuwallahu so uku ba ta yi ba sai ka yi aman kudinsu abubuwa kiyama ai ba shi bai iya karanta kulhuwallahu ba an gane ko kenan don haka kawai saukar kulhuwar lahu ce wai suke cewa za su yi karanta uku ka karanta masa alkur'ani shi kuma ka ce za ka masa sauka biyu kenan don haka shine a nan kenan a nan shine yake nuna mana cewa tana kama tana daidai da haji abinda ake nihi tana daidai da haji ana samun lada kamar yadda ake samun ladan hajji amma ba ta zama tamkar hajji ta kowace fuska saboda hajji daban umra daban babu ma ja a fillazi yuhillu bil hajji fa yuksaru aw ya'rij قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا حجاج الصواب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة هو مولى بن عباس أنه قال حدثني الحجاج بن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو أرج فقد حل وعليه حجة أخرى فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فقال صدق قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الحجاج مثله قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث وروى معمر وابن راشد الأزدي ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن إكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث قال وسمعت محمدا يعني ابن إسماعيل البخاري يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الهميري الصنعاني قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da ya ɗaukaka muryarsa game da yin hajji fayuksar wato sai ya samu karaya an gane ko ba ta arziki ba karaya wadda take ta gaba kuma ta arzikin ma tana iya shiga an gane kamar yadda malamai suka tafi mai muke nihi da karaya ta arziki a nan wato shine bacewar dukiya a wuya a ko kuma mutumin da ya gurgunci gurgunci a nan kasancewar ka samu wata illa bayan ka ɗauki niyya ta haji ka kama hanya sai ka samu karaya wato ko kuma wato gurgunci ci gaba za a yi ko kuma ja da baya za a yi amsar wannan wannan za ta zo shine anan malam ya shigo da hadisin alhajjaji ibn amr Allah ikara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kusira wato duk wanda ya samu karaya kenan man kusira wanda aka karya shi an gane ko mabniyun ne lil mashhur a takaice amma don a gane da maza man kusira sai ka ce duk wanda ya samu karaya aw arija ko kuma ya gurgunci faqad halla wato tabbas wato ya halatta gare shi wato ya kunce harami an gane ko ya ja da baya kenan ya koma gida aje a yi jiya wa alaihi hajjatun ukra amma ya san da cewa akwai hajji ta musamman a kan shi inda hali kenan a shekara mai zuwa an gane ko wannan amma ya takaita ga hajji wadda take ta farilla in hajji ce wadda take ta nafila to ba maganar komawa a shekara mai zuwa amma in ta farilla ce mutum yana kan hanya ya samu wannan illa karaya ko gurgunci to a nan sai ya kunce haraminsa a koma gida a yi jiya sannan amma ya tabbata cewa shekara ta gaba in dai da hali dole ya je ya rama shi ne alhajjaj yake cewa sai na ambata ma abu huraira allah ƙara masa yadda da abdullahi dan abbas wato wannan hadisi faƙada an gane ku a shi ikrima yake cewa sai na ambata ma abu huraira da abdullahi dan abbas wannan hadisi da alhajjaj ibn amr ya bani labari faƙala sadaq sai suka ce kwarai da gaske abinda alhajjaj ya faɗa maka haka ne lalle tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka to don haka a nan wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa duk abin da ya samu mai hajji ko mai umra na karaya ko gurgunci ko rashin lafiya ko hallakar dukiya da abin da ya kama da haka to daga nan wato sai ya rubas kenan ya dawo gida an gane ko a shekara ta gaba in dai hajji ce ta farilla ya samu wannan matsala to dole ya je wato ya rama don haka wannan kuma faɗa ce ta magabatan kwarai daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin su abdullahi dan abbas irin su abdullahi dan mas'ud irin su zaid ibn sabit wato da sauran magabata daga irin su allais ibn sa'ad irin su al-imamu malik su al-imamu shafi'i ko kuma ce fada ce irin ta su al-imamu abu hanifa irin su allais ibn sa'ad da al-imamu shafi'i da al-imamu malik da al-imamu ahmad da ishaq su ba sa ganin cewa mutumin da ya samu irin wannan illa rashin lafiya ko karaya ko kuma gurgunci ko bacewar dukiya ya ja da baya suka ce a'a kawai ci gaba zai yi an gane sai dai inda karfinsa ya kare kawai don su sun tafi akan cewa ba abin da ke tsare mutum dangane da isa ka'aba sai makiya in abokan gaba ne suka tsare ka to wannan kana da damar da zaka dawo baya an gane ka kunce harami ka koma gida a shekara ta gaba ka je karama hujjarsu a nan shi ne faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa'in uhusirtun fa mastaisara min alhadi wanda ubangiji ta'ala ya ce wa a timmul hajja wal umrata lillah fa'in uhusirtun fa mastaisara min alhadi ubangiji ta'ala ya ce ku cika hajji sannan ku cika umra saboda ubangijinku fa in uhsirtum in har an tsare ku an hana ku isa zuwa Ka'aba an gane ko ma'ana abokan gaba suka sha makance tsakanin ku da isa Ka'aba kamar yanda aka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yace fa mastaysara min alhadi an gane ku na kanku wato abin da ya saukaka na hadaya in ma ragu ko saniya ko rakumi sai Allah ya ce wala ta hadi ƙuru usafin hatta ya buluga hadiyu mahimma to don haka wannan aya kwa ta sauka ne wato dangane da hudaybiya shekarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da jama'arsa domin yin umra kafiran makka suka tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka hana su isa don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kunce harami manzon Allah ya aske kansa ya yanka hadiyarsa manzon Allah ya soke ya soke hadiyarsa manzon Allah ya aske kansa manzon Allah kuma ya ce ma sahabbai kowa ya yi aski ya soke hadiyarsa dan haka su suka tafi akan cewa kenan wannan aya mai take nihi kenan sai in abokan gaba ne amma don rashin lafiya misali karaya ko gurgunci ko bacewar dukiya baya sa mutum ya ja da baya sai inda ya kasa an gane ko to don haka kasancewar su kuma waɗanda suka tafi akan cewa karaya da gurgunci da rashin lafiya da bacewar dukiya uzuri ne wanda zai sa mutum ya ja da baya in hajji ce ta farilla a shekara mai zuwa ya rama sun tafi akan cewa ita wannan aya da ubangiji ta'ala ya ce fa in usirtum idan an tsare ku lafazi ne wanda yake am bai keɓanta ba cewa sai abokan gaba duk wani uzuri idan ya gitta wanda zai iya hana ka game da isa makka domin yin hajji to anan kana iya ja da baya kuma ƙarin dalili anan shine wannan hadisi domin hadisi ne ingantacce wanda shi anan alhajjaji ibn amr yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya karye ko ya gurgunci to wannan tabbas wato ya kai lokacin da ya cancanta ya halatta kenan ya kunce harami in ya ga ba zai iya ba sai ya kunce haramin sa anan an gane ko in akwai hadaya tare da shi kenan sai ya soke hadayar ya yi aski sannan wa alaihi hajjatul ukhra kuma haka shi ne wannan wato ikrima ya faɗa ga abu huraira da abdullahi dan abbas suka ce kwarai da gaske abin da ya faɗa maka haka ne manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa don haka anan malam sai ya ƙara zawwa da wata hanya ta daban shine ce haddasa na ishaq ibn mansur قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الحجاج مثله وتكتنشن wannan hadith shi hajjaji sai yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar wannan hadisi kenan tabbas ya ji al-imamu tirmidhi yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi sai ce wa haka za rawa ku gairu wahidin an alhajjaji sawwa ya ce haka ba ɗaya ba biyu ba daga cikin marwaitan hadisai wato suka rawaito wannan hadisi daga alhajjaj as-sawwa an gane ku wannan marwaici ne alhajjaj as-sawwa an gane karka fahimci wancan alhajjaj ibn amr wancan alhajjaj ibn amr yake wannan kuma alhajjaj as-sawwa wato na hawa hadal hadis kwatancin wannan hadis sannan sai ya ce ma'amar ibn rashid da shi da mu'awiya ibn sallam sun rawaito wannan hadisi daga yahaya ibn abi kasir shi kuma daga ikrima daga abdullahi ibn rafi an gane ko shi kuma daga alhajjaj ibn amr daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi kenan wannan hanya ta ma'amara da muawiya ibn sallam riwayarsu daga yahya ibn abi kasir daga ikrima an samu karin marwaici tsakanin ikrima da alhajjaji ibn amr wato shine abdullahi ibn rafi sai malam yake cewa wa hajjaju sawwa lam yazkur fi hadisihi abdullahi ibn rafi wato hajjaj as-sawwaf a cikin riwayarsa wato bi ambata wato abdullahi ibn rafi wanda riwayar hajjaj as-sawwab ita ce malam ya shigo da ita a farkon baba kun gane ko shine yace wa hajjajun as-sawwab hajjaj as-sawwab lam yazkur fi hadithihi abdullahi ibn rafi a hadisinsa a riwayarsa kenan bai ambata abdullahi ibn rafi tsakanin ikrima da al-hajjaj ibn amr sai ce wa hajjaji shi kuma hajjaji as-sawaf yace thiqatun hafiz wato amintacce ne kuma tacaccen mahaddaci ne a wajen malaman hadisi sun yarda shi sun amince masa yace wa sami'tu muhammadan yace naji malami na shine muhammad ibn isma'il al-bukhari yaqul na fadar cewa riwayatu ma'amar wa muawiyah ibn sallam as-sahih shi al'imam bukhari a wajensa riwayar wato ma'amar da shi da mu'awiya ita tafi inganci a wajen al'imam bukhari kenan sama da kenan wannan riwaya ta hajjaj asawa kenan al'imam bukhari ya jingina wato kuskure na rashin shigowa da wannan marwaici abdullahi ibn rafi kenan ga hajjaj amma shi al'imam tirmizi shi kuma ya fi amince ma wannan hanya saboda haka ya zo da ita shine sai ya biyo da wannan qala haddathana abdu ibn humayd wato yace abdu abdu ibn humayd ya rawaito shi kuma daga abdurrazzaq ibn hammam as-sanani shi kuma daga ma'amar ibn rashid daga yahaya ibn abi kathir daga ikrima daga abdullahi ibn rafi daga alhajjaj ibn amr daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwatancin wannan hadisi kenan wannan hanyar wato riwayar ma'amar ce a nan ya shigo da ita wanda shi a riwayarsa kenan akwai wasiɗa tsakanin ikrima da alhajjaj ibn amr wato shine abdullahi ibn rafi don haka dai a takaice hadisin hadisi ne sahihi abinda yake tabbatar mana samun karaya wato kafa ko hannu ko wata gaba ta daban ko kuma gurguncewa ko rashin lafiya ko bacewar dukiya wannan uzuri ne wanda yake ba mutum damar ya ja da baya ya kunce harami sannan a shekara ta gaba wato ya rama kina wannan ana maganar in har da wannan rashin lafiya mutum ba zai iya karasa aikinsa na haji to anan yana ya halatta ya kunce harami amma ba dan yana nuna cewa dole ne mutum ya kunce nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك